أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المعذر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بزفر إفادة الفيدة قرن وفيلة ala ya ji sahibiha a hannun mai ita yake ba wanda ya isa ya zubar da faila sai mai ita ba wanda ya isa ya zubar da faila sai mai ita wamin ma ya jullu yana daga abin da zai nuna mana ala annal faizata a bisa cewa faila wa sahibiha da mai failar amrun lamari ne burima binailin da aka tubka shi cikin dare lamari ne da aka shirya shi da daddare sai dai ganin sa aka yi da safe wannan magana ce da ake faɗa kamar yanzu idan majalisar koli za su shirya wani abu gobe ana so a yi wani mitin to sai a haɗu wa'anda za su yi mitin sai a haɗu da daddare aiko a da daddare ake haɗuwa a shirya kai in mun je ka gafa ga abin da za a ce ka ce kaza ka ce kaza ni ma zan ce gaba ɗayan abun za a shirya shi da daddare da safe dai kawai sai dai aga ana zartarwa to wanda abin ya bashi hausa zai ce wallahi ban yarda wannan jiya da daddare aka shirya wannan magana ƙarya ne a ce yanzu mutanen maka sun shirya ka ai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ka a siya masa wannan dai muguwar takarda da aka shekara uku aka yi ta shan wuya to ikon Allah samari guda biyar suka tayi suka ce su ba su yarda ba zama'atu da wane ne da abul buktari da su biyar din nan suka ce su ba su yarda ba amma gobe gaskiya mu tara mutan garin nan mu ce ba mu yarda da wannan zalunci ba kai in na ce ban yarda ba kai ma ka tashi ka taimake ni kai ma ka ce ba ka yarda ba kai ma haka kai ma haka a ce to haka za a yi ai shi kenan gari ya waye aka ce to Allah ana kiran mutan gari da aka taru ga manya arna abuja shi ɗaya ta ce ni ba wannan zalunci ban yarda da shi ba ya za a yi mu dinga cin abu mai daɗi amma yan uwanmu suna shan wuya kaza kaza dan dai mun rabu cikin aji kaza kaza kaza abuja ya ce ƙarya kake yi sai wani sai ɗan ya tashi ya ce kai ne ne ƙarya wallahi ni ma ban yarda ba wancan ma ya tashi ya ce ni ma abu ya ce oh wannan lamarin ƙarya ne yanzu aka shirya shi wannan tun jiya da rashin haza amrun dubbira bil hilmi wannan abu ne da aka shirya shi da daddare to faila ba wai sai yanzu 1900 aka ganta ba ai tun azal an riga an shirya ta an nada ta mai ita an nada shi kuma haka aka haka aka duk wannan abu da yau mu ma ai ba yanzu aka nada mu ba din alastu dira fikum kalubale ko wai an tara mu a alamu sarri ko to wai tun muna babu amma wai mu na haske ne tun muna babu aka tara babu tun ba uzan ba latan ba waye ubangijin mu tabarar ce ba ni ne ubangijin mu ba mu da kanmu abin ya ba mu mamaki abu ya rikitar da mu in ba rami ne ya kasance rami kaza kaza to Allah ya sa akwai annabi Muhammad a wajen ya fi kowa sanin Allah ai gaba ɗayan halittar ma babu ne amma ake ta wannan abubuwa sai ya ce wallahi kai ne wallahi kai ne ubangiji mu bale ai annaba nan da nan suka gane magana su ma suka faɗa har kowa da kowa ma to faila lamari ne da burima bilaili an riga an shirya shi tun dare an yanke shi tun dare abin da zai nuna ma wannan kuma ka san mai failan ya san an riga an shirya shi duk ma wani wanda zai mar ma bishara kallonsa kawai yake duk wanda zai bishara ma kallonsa yake a ce sai lokaci ya kusa duk kallon kowa yake duk gaba daya ma ka taba sheku abinda shi shehu ibrahim mai faila din ya rubuta radiyallahu anhu bi habibihi ga masoyinsa wa muridu walidihi almajirin babansa alhasan injai hasan injai almajirin alhaji abdullahi ne dattijo ne kwarai da gaske to abin da shehu ya rubuta masa ga abin da ya rubuta kuma wannan wasiƙa ba wai in ja aka rubuta ba kowa ma ya shiga hankalinsa kowa ma da shi ake kuma abin da zai baka labari abin da zai baka mamaki wannan wasiƙa shehu ya rubuta ta tun wajen 1929 Hmm? shehu ya- ya faɗa ta ga abin da yake faɗa an yanke samanta kuma an yanke can ƙasanta ɗan nan da ya- mai littafi ebo wa qad qaddara Allah Allah ya hukunta fi sabiki hukumi a cikin marigayin hukuncin nan nasa ba wai yanzu aka hukunta ba a'a tun da can ya hukunta anna ifadata hadhihi alfaidatu kwaranyowa wannan faila fi tariqati tijaniyata a cikin tariqati tijaniya ala yadi sahibiha radiyallahu anhu a hannun mai tariqan ne shehu tijani ya kwaranto ya kwaranyota ya tsallake fas ya tsallake su mikinas ya tsallake su ina ne duka baki daya ya zo kaulaha ya kwaranya ta ana ya san ko ina ya kwaranya ta ana kuma Allah tabaraka wa ta'ala annabi Muhammadin tun farko sallallahu alaihi wasallam ya shiga duk ɗariƙun duk waɗanda suka shige tijjaniyan duk gaba ɗaya ya zuba ta a tijjaniya shi ma ne tijjaniya ya ɗauko ta ya zuba ta a faila to ba sai hakuri ba radiyallahu anhu wa huwa sahibul faidati shehu tijjani shine mai ita shine babanta shehu ibrahim kuma shine namijinta akton ɗinta shi aka ba sahibul faidati ya ba'u a aina sha yana aje ta inda ya ga dama duka kadiri da gwargwajewar al'azizu mabuwayi aljabbari mai rinjaye shine Allah wal faidatu faila din da ka gani ta ummul afaq za ka gane duniya bi haulillahi da karfin ubangiji da ikonsa wa quwwati da ikon ubangiji da karfinsa la yumsikuha ahadun ba wani ɗaya da isa ya rike ta kowa shi wala yuqifuha ahadun ba wani ɗaya da isa ya tsayar da ita wala ya hadisu ha shay'un ba wani abu da isa ya tsare ta la budda tamtaddu ba makawa ta game duniya alal basirata a ƙasa duka hai su kana tijjani duk inda tijjani take a bishara sai faila ta je wajen ta shige ma ai akwai inda ti- faila ce ta kai tijjani faila ce ta kai tijjani wa'in su wuraren hmm? wa qadimta lallahu ubangiji ya jarrabi ba'dal mashaiki ba'arin shehunnai wa ba'dal ru'asa da ba'arin shugabanni almuqaddamin muqaddamai bi imalil maka'id da aikata makidodi makirci tsarkaka da ake ganin tsarkaka ne amma sai ga tsarkaka kuma na aikata makirci wadda a'id da'awa da da da kago abubuwa da ba su yau da an ga mutum yana tarbiyya bawan Allah an san na Allah ne amma an kafa kago ma dan hakika ne dan waye dan kaza da kira ka ji dai abin da wani abun ma in baka san da shi ba ka malamarin Allah yanzu yanzu zaka ji yanzu yanzu zaka ji da'awi alkaziba ta ƙarya dalaban dan nema li idfa'i nurullahi da fice hasken Allah hasken Allah suke so su wuce wa ya ballahu shi kuma Allah ya ki illa an yutim manurahu sai ya shiga haskensa sai haskensa ya su suna so su kashe shi kuma ya ce ya ki tashi hankali to ya za a yi kenan waye mai karfi waye mai karfi yanzu Allah da ya ki shi za su rinjaya dole sai ya so ko kuwa su da suke son makirci hmm? Allah su zai rinjaya dole ciwon ido sai haƙuri Allah shi ne wallahu galibin al'amri wa an ta habibi kai Hassan in ja kai masoyina ne munzu ana ya fi ya fi tun ina ɗan yaro na ga irin abin da kake min hali za saboda haka tauti ilaika na rubuto ma wa uhazziruka ina tsoratar da kai min an ta kuna dan kar ka zamanto min man yuridu idfa'a nurillahi kana daga cikin masu kashe bice hasken Allah dan kar ka zama shafaqatan alayka dan tausayi gare ka tausayin ka nake Huh? lahir san wallahi ba kwadayin ka nake ba hasan inja Huh? ala zuhur ba wai kwadayin faila ta bayyana nake ba fa inna hata har za ta bayyana za ta bayyana bi haulillahi wa quwwati da ikon Allah da karfinsa wa man arada katma hadin mai san boye ta fala yuziduha illa zuhuran bai kara mata sai kara nashara shi ma zai ta yada failan duk gaba da a tambayi ɗahiri mai gari sai bayyana wa man arada tamfiran nasi anha duk mai son kore mutane daga cikin faila wa an sahibiha da shehu ibrahim mai faila fa inna ma yunsirun nasa anhu shi kansa yake korewa mutane la'ana ba faila ba yanzu mutane za su soma maki ninki yi yanzu da amma da amma minki yi minki yi ko kuma a faɗa ma babban ma ko kuma a faɗa ma babban a ce kaza ne yanzu za ka kowa ya gudu wannan kuma har gobe duk me son mutane su gudan masa to ya so mai yarfa ga faila yanzu yanzu ga kowa yanzu za ga kowa duk wannan shashasha da ya fito wai shi mai karewa shehu ibrahim duk yan failan ma kusan suka bi shi ba wanda za ka buɗe wayansa sai ka ji shi yake wa'azi a ciki kaza kaza amma da ya taɓa ta ba shi nan ba yanzu waye yake kula shi kowa ya gudu ya bashi to haka Allah kiyaye mu to kuma jin ne so yanzu yanzu a ji sunanka shi kuma ya haɗu don Allah mutum yake yi don dole ya bi amma kuma yanzu da kakan haihuwa to kaman kai ne masu haihu kaman kanka ke yada duk wa'annan shehunan mu bayan Allah Allah ya kara musu madadi da ake jin sunan suke ta wannan fantamawa ai dan suna yada failan kan suke yada in kudin ya zo su za su ci su ne sahibul faidati da abin da ya zo su ne sahibul faidati ba ba ba ko to haka ne ba wani ya sassoke idan shehu da kusa ba sai ga idan sa ya tsaya ya je ke wani ne a shi ne shi ne ba wani ba ma'arifa ce a sarari shehu in kana so ka zauna lafiya ba shi lafiya to yanzu sai ai wannan kuma ba wai wani hakika ba ne an ce mumini mu dubun mumini ne in ka ga fuskar dan uwanka sai to kai ne in ka ga dugu-dugu kai ne a gani ko to la'azi yau ya firu annu la'anha wanzur bi aini kalbita hasan jai dubu wannan magana da na gaya ma amma ba da idan gani ba da idan zuciyanka fasatara sidka ma kultu za ka ga gaskiya abin da na faɗa wai fa lokacin da ake wannan wasiƙa faila gaba ɗaya bai fi daga kaulaha ba sai gambiya kila ko larabawa ba su shiga ba bare a ce kano ta ɗauka kuma daga nan duniya ta karɓa ko hajjin farko ma ba a tau ba amma shehu yake faɗa wannan shi shehu wani shashasha ya rubuta littafi wai sai da shehu ya fita hajjin farko ya je su maroko ya sannan ya waye ya ga ya ga to jahili in ya magana wannan abun ma ko kula shi ma kankai ba shehu ba ma ibuju ma gaba daya gaya wa shehu abin da za a yi gaba daya har ya gaya wa shehu inda shehun zai rasu ma ya ce sauraron shehu zai fada ingilita su kuma san me ingilita ba ma a wannan lokacin sun san faransa duk amma kasar ingilishi sai mu rainan ingilishi mu muka san inji amma sai da ya faɗi ma har inda shehun zai kai har sai da shehu ya gaji ma yace kai kana fito na asiri ka je ka huta wallazi ya ta'ayyana alaika abin da ya wajaba a kanka in kadarta ala suluki in za ka iya shiga cikinsu ka bi hanya har ka yi tarbiya ka yi fatahi ka zama ɗan faila hatta ta kuna minan lazina har ka zama daga cikin mutanen da ƙalafi haƙƙihim wanda ya faɗa cikin haƙƙinsu sahibul munyati mai munyatul muridi ya faɗa a cikin ta'ifatun min sahabi a ko yansu jama'a daga cikin sahabban shehu tijani radiyallahu anhu gashin inda za a tsinko gashi ɗaya nasu a auna kuɗuban halitta gaba ɗaya gashin nan nasu guda ɗaya sai ya rinjaye kuɗuban halitta gaba ɗaya yan faila kenan ba kowane ba ja sai yan faila to in kana so ka zama irin wa'annan mutanen fa fa'al ka aikata wa'illa idan ba za ka yi ba majalis ala hali ka zauna yanda kake ba dole sai ka shiga faila ba zauna dan tijjaniyan ka ga yanzu dama ma tijjaniyan ba zauna ka cuci wani kan ka ka cuta za ka mutu da shakka za ka mutu da kaza za ka mutu da abu kuma shehunai suna can suna jiran ka a kabari munkarin da naki suna can suna jiran ka ko majalis ala halika wala tafa'al shay'an amma fa idan ba za ka yi to kaka aikata wani abu kaka ce za ka yi makirci ba kaka ce za ka yaƙi an faila ba ko za ka yaƙi faila ba to rikici ya zama wali ta'alam kai sani annahu la yakunu fi mulkin lahi ba abin da zai zamo a cikin mulkin Allah illa ma arada Allah sai abin da Allah ya so ba wani abu da ya sai ya faru cikin mulkin Allah sai abin da Allah ya so Allah ne mai komai ni go khalifan sa ne ni go khalifan sa ne kuma ya danka komai ya bani to ya za a yi wa man arada shay'an duk wanda ya nemi wani abu lam yuridhu Allah Allah bai so wannan abun ba saqada fi ainin Allah ya wada idan Allah Allahumma ja'al ma nuhibbu fi ma tuhibbu wannan babba addu'a ce kullum mutum ya dinga Allah ka sa abin nan da nake so shi kake so in ba ko yanzu yanzu faɗa a ce abdi turidu wa uridu kana so ni ma ina so ko to fa in lam tatruk ma turidu ila ma to in baka bar abin da kake so zuwa abin da nake so ba a ta'abtu ka sai na wahalar da kai wala ya kunu illa ma uridu ba abin da ya sai abin da nake so na kan dai ba zai yiwu ba Allahumma ja'al ma nuhibbu fi ma tuhibbu wa qad zakara sahibu tariqati me dariqa to ila an bar yanzu ya yanke wasiqa wasiqa tana nan cikin jawahir wasa insha al-fatih ya saka radiyallahu ta'ala anhu to yanzu ne littafi ya ci gaba wa qad zakara sahibu tariqati mai dariqan nan shehu tijani ya faɗa sayyiduna shugabanmu abul abbasi shehu tijani kasan ita wannan naɗin tana ɗaukan kowa duk haƙa'iku tana ɗaukan sali hasan lukulli ko yawa sayyiduna abul abbasi shehu ahmad tijani alkunyarsa kenan ko anna man lam yaz'al duk wanda bai miƙa wuyansa ba li hazal fai daga wannan faila din nan ba da zuhurihi bayan failan nan ta bayyana duk wanda bai miƙa wuya ba yake munkilanci ko yake dugu-dugu da munafunci da kaza kaza da zakin baki ga dubiya alaihi bi dadin kufur sai an buga masa tabin kafirci kafiri ne kawai daga hadaran Allah inna Allah wa inna ilaihi raji'un ba mu buga fada ba daga hadaran Allah na uzu billahi muna neman tsari da Allah Allah ya kiyaye mu a buga mana sam wa lafzuhu ga yanda shehu jani ya faɗa kama fi jawahirul ma'ani kamar yadda ya zo a cikin jawahirul ma'ani takarda ta casa'in da ɗaya juzi'i na biyu ƙa'idatun shaudda ne ce ga ƙa'ida ilam kai sani anna Allah subhanahu wata'ala ubangiji mai girma da ɗaukaka ja'ala fi sabiki ilmi ya sanya a marigayin iliminsa wa nufuzu mashi'atihi da zartawar ikon nan nasa annal madada cewa madadinsa alwasila mai saduwa ila karki zuwa halittan Allah min faiz rahamati yana zuwa ne daga kwaranyar rahamarsa rahamarsa huwa fi kulli asarin a kowane zamani ya jiri ma alkasati yana gangarowa ne tare da keɓantattunsa al'uliya maɗaukaka in zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallama in annabi muhammadu bai zo ba to wannan annabin wakilin annabi muhammadu ne ta wajen su zai dinga zuwa in zamanin musa ne ta wajen musa zai zo duk wanda ya kauce ba zai samu ba to in annabi annabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam nade annabta gaba ɗaya nade ta bar mata la nabiyya ba ali ba wani annabi in dai in dai madadin annabi ne to an gama sai dai ni sai dai ni to ni kuwa idan na tafi to zan ban muku wakilai na kuma irin wa'ancan sai dai wa'ancan sunansu annaba yanzu kuma wa'annan da zan bani sunansu waliyai su kuma ran da annabi Muhammad ya kulle annabta da nan ya buɗe wa littafa yace man kuntu maulahu fa aliyu maulahu wanda na zamanto majibincin sa jagora to ga ali jagorar sa ma'ana shikenan daga nan kuma walita take ta tafiya take mu ahlus sunnati mun mun ce tana nan tana tafiya tana har ta zo kaza har ta so kaza wa'ansu jama'a daga cikin da suka bata a yan wa'ansu adadi kaza kaza shikenan dai kowa dai iya iya ilimin sa to yanzu kuma aka taho kuma aka taho har katimul auliya yake to yanzu na tafe ni ma yanda kakana ya zama katimul anbiya ni ma haka nake katimul auliya to ni ma kuma duk an nade ba wani abu ta ci faidatin to kuma madadi yana nan zuwa gashi nan duk wanda zai faida ta ta abin duk haka suka dinga shirya kayan su da suka shirya kayansu ta ci mai zato shi kenan aka yi ta jiran failan nan dai aka yi ta aka dinga shan wuya aka dinga shan wuya har alhamdulillah har faila ta zo da baki da to kuma shi kenan an gama shi ko yace alhamdulillah ta yi fa yace na yi wa duk almajirai na kyakkyawan zato duk wanda ya sha ya ya abu shi kenan zai sha zai- duk sahabban shau ga sanan suna ta ba da madadi wanda ya tarbiya fa ya haƙiƙantu da sahibul faizati ta ta haƙaƙa bihi takallaka bihi wa tahaqqaqa bihi wa takallafa wanda ya ɗabi'antu da shehu ibrahim din ya haƙiƙantu da shi har ya zama shi yanzu da ka zo nan sai ka sha madadi in ba haka ba sai wahala ta samu to radiyallahu ta'ala anhu to min faid rahmati huwa fi kulli asarin a kowane zamani ya jiri ma alkasati yana gudana da keɓantattun bayi al'uliya maɗaukaka min kalbi daga halittan Allah min annabi'ina na daga annabawa wannan misali dai da ne wasu siddiqina da siddiqai faman fazi'a duk wanda ya zura da gudu ila ahli asri zuwa yan zamanin sa al ahya'i rayayyu in annaba ne ga annabin zamanin ka ga Musa ka tafi wajen annabi Musa baka tsaya kana wayo sai Nuhu Musa ya Nuhu ba isa gaima ne yana ina hmm? to har aka zo in annabi muhammadin ne zo sallallahu alaihi wasallam kuma shakun din ya zo baka tsaya kana ta kirista sai eh, yesu almasihu ba ko ko kaza kaza to kuma aka taho aka taho aka taho kuma kowane zamani ga kudin zamani ga ka kuma har katimul auliya ya bayyana shikenan duk maganar ma da za za ta zo nan duk ya faɗe ta har kuma ya faɗa abin da aka zo aka ana ta numfasa ana ta jira kuma sahibul baitin ya karɓa aka ga wannan abu a sarari shehu ba ibjiya shehu ba sunima bane bare a tafi da daddare za a gan shi ko ma haukaci ya ga shehu ibrahim ya san shehu ibrahim ne kuma ka tsaya kana wani wayo sai dai kaza kaza ai shi kenan kuma ai an gama ai ba zai yiwu ba hmm? ya zura zuwa mutanen zamaninsa hmm? siddiqina faman fasa ila ahli asali wanda ya tafi wajen yan zamaninsa in yanzu ne muke ciki da ka da sahibul fayyasa yana kan kasa fa firru ila allah sai ji ali sa da ku zura ka wala da gudu wajen sahibul fayyasa kalihun allah amma yanzu da madadin sa ya tarwata fal yawma babul fatih babun wahidun mutafarriqun amma yana da reshi shiga eh? to yanzu kowa sai ya zura wajen almajirin sahibul fayyasa da ya sha ya koshi mai madari daga wajensa sai zai sha faila ya zura wajen yan zamaninsa rayayyu min zawil kasat wanda suke da keɓantattun abu wanda da a bayan annabi muhammadu suka zo annaba ne su Hmm? da a bayan katimul auda suka zo irin su junaidu ne amma yanzu ko sun zo su cikin teku malam don haka ko kallon su ma ba a yi Hmm? ko kallon zawil kasatul uliya wasa ibahun ya abokance su wakata dabihin ya koyi da su wasta maddamin ya nemi madadi da wajen su haza jinailil madadi ya rambanta da samun madadi alfa'id wanda yake kwaran yawa daga Allah su rariya ce ta halaran Allah indararo ne na Allah indararo ne na Allah za ka samu kai da Allah sai dai ta wajen su wa man a'arada an ahli asali wanda ya kauda kai da yan zamanin sa ga yan faila duk ga wannan abu na faila amma ya kauda kai shi ba ruwansa mustaganiyan bi kalami shi ya wadata da maganganun man taqaddama min al-awda shi sai ka- maganganun su junaidu su muhaddid bin al-arabi hatim radiyallahu ta'ala anhu Hmm? al-amwat sai maganganun wanda suka mutu shi ya shi ne abun sa al'amwaci rubi'a alaihi da ɗalibin ku shi ma a buga masa tantan kafirci yanzu yanzu sai mana shan tijani ya faɗa bi kufur wassalam kuma an gama Allah ya kiyaye mu Allah ya dinga mu yan faila mala muna jin maganganun su kan ma al-mushahada gani kuru-kuru gani tuƙawil shuhuda tana ƙarfafa ma'arifa komai imaninka amma an kaga abun kuru-kuru in kaga abun kuru-kuru to sai ka ji ka daɗa zama sabo kau don haka shehu ya roƙan mana ana so ka yi imani tun ba mu ga komai ba Allah ya ba mu yi imani tun ba mu ga komai ba to kuma bayan mun yi imani Allah ya nuna mana abubuwan da sahibul faidati ya roƙan mana mu ga abu kanal imanu tamu imani cikakke ya kasance kadda hakama ya mallaki ya yi mallaka ya mamaye fi sayyidina ibrahim al-khalil cikin annabi ibrahim ai shine ma baban ma'arifa din shine ma baban musuluncin gaba daya billata abikun ibrahim to wani irin imani ne wani irin ma'arifa ne kake nema cikin annabi ibrahim kuma hmm? al-khalil ta hukumar mallaka kaza alaihi da ya da yayi gama da shi kul ala kul kaza ala kulli zarrati da ya gama da dukkanin kwayar zarra ta annabi ibrahim ta shakka ba shakka a cikin annabi ibrahim wal wahami ba zato na banza a cikin annabi ibrahim fi wahadaniyatullah cikin kadaitaka Allah kudrati annabi ibrahim majzubi ne na karshe hazarabi hazarabi yan hazarabi ma shi yan hazarabi ne ma sallallahu alaihi wa sallama zakiru ne na karshe zikirin ma an bashi ma cikin zuriyarsa wata alha kalimatan baki ya tafi a kibiki ko da komai alaihi salatu wa salamu walakin al'ira'ata sai dai duk da haka sai da annabi ibrahim yana nema dai to Allah an gani can an nuna wa kazalika nuri ibrahima nan ma gashi yana arini nuna min Allah duk nuna masa aka din da sai ba so yake a ƙara nuna masa walakin al'ira'ata sai dai gani inda hu a wajensa min mukawwana ta hazal imani yana daga cikin abin da yake karfafa wannan imanin nasa ya san wannan ganin zai karfafa ma imanin nasa falamma qala lil maula jalla wa ala wa ala yayin da yace da Allah rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah nuna min yanda kake raya mata tuba na qala sai Allah yace masa awalan tumi wa baka imani bane Ibrahim qala bale yace wallahi na yi imani jalla wa ala walakin li yadma inna qalbi sai dai dan zuciya ta da nutsu in san haka abin yake duk da imanin nan dai so nake a nuna min dai a nuna min dai wane mutum to duk da to in ka gane wannan karatu to faɗar da haƙaƙa sheku ibrahim shehu ibrahim ya haƙiƙantu ya yi tarbi ya yi waƙi'a waƙi'a aka yi aka zauna shekara miliyan uku da dubu ɗari uku da nawa da ƴan kaɗan kuma ba kwanakin ba ayyamun rabbi ayyamun rabbi aka ga komai aka ji hadara ta kira ya shehu aka kira shi ma da shehu tunanin da komai ba abin da bai hakikanta a ciki ba dama an ce ma ba tun yanzu aka yi ba da ba haka ake so dama alheri suna magana ai wata hasibu hum majanina aka zaka ma wannan na rade da Allah wa'annan mahaukanta ko imana aka zauna ya hakikantu shi ta haƙuƙi yayi ta haƙuƙi yayi shehu ibrahim ya yi ta haƙuƙi radiyallahu ta'ala anhu min kabari hazil fayyar daga labarin wannan fayyar ya ganta kuruku kuma duk waɗanda ya haddasa sun gaya masa shine ga shehinsa shehu tijani ya faɗa kabla zuhuri ha kafin bayyanata fi alamin zuhuri a cikin alam na bayyana wata haƙaƙa kuma ya tarbiyantu min katimiyati daga mukamin shehu tijani nan mai kaulasan kutubul makatu kutubi abin boyewa ba fayyar kenan ba wakati niyati da katinil auliya in shi shehu tijani duk ya yi tarbiya ya san wannan tarbiya ta haku ya yi ba wai labari ake ba shi ba imamu dariqatiha limamin dariqa faila wani birasi haqiqatiha fitilan haqiqan faila a sheki shehi sayyidi shugabana ahmad tijani radiyallahu anhu walakinahu amma duk da haka sai ga shehu ibrahim shahada an nuna masa fi alamul mushahadati a alam na gani a umuran an nuna ma wa'yansu lamurmura izaman masu girma min kadasati na daga tsarki da ma'a da girman haza sha'an wannan lamari na faila wannan lamari na faila ba ba wasa bane ba wasa bane wa azamat hazal kunhi an nuna ma girman hakika mai faila sai gashi ya gani fi mashhadin a magana wajen gani azimin mai girma azbatahu lana da ya rubuta mana shi jazahullahu anna khairan Allah ya saka mata alheri da ya rubuta mana wannan abu wasa karana lahu Allah ya hore mu gare shi mu zama yan failan da ba ma iya motsi sai cikin sa mu jazzade a cikin sa yanda komin kiri ya zama ba zai gama zai ce kai wa'annan ai an riga an gama da su komin kiri ya zai ce an riga an gama da wa'annan wana fa'ana biyu Allah ya amfane mu da shi. Faƙala ga abin da ya faɗa, Bismillahir Rahmanir Rahim gausi na magana. Ila wannan tarjama ta sai biya alici, ila kuma haka aka yi mai izini ya rubuta, ya yabi kansa wa amma da ni'imar rabbika ba hajji. Kala sayyiduna, kaga ila sayyidi ne. Shugabanmu ya faɗa alkutubu, kuɗi bi, yoshi ma in ya dubi hakikasa hakikasa kuma ai shugabar zahirinsa ne ko alkutubu kutubi ashahiru wanda ya suna alhaju alhaji ibrahim bin alhaji abdullahi ibrahim dan alhaji abdullahi ya ce allahumma ya ubangiji sallu wa sallim kai tsira da aminci ala sayyidina muhammadu a bisa shugaban mu annabi muhammadu kaga sayyidina muhammadin annabi muhammadu allazi huwa babu siyadati annabi muhammadu nan da shine kofar shugabanci shine kofar ma'arifa sallallahu alaihi wasallam duk wa'annan haƙaƙi su ne kofar su sallallahu alaihi wa miftahu abwabi sa'adati annabi muhammadu shine mabudin kofar arziki na duniya da na lahira wa ala alihi da katimul auliyai shine alinsa a istilahin sufi ba wanda isa ya karɓi abu wajen katimul anbiya'i sai ta tsanin katimul auliya'i to kuma da wa ala alihi wa innan shugabanninmu na zahiri sharifai radiyallahu ta'ala anhu wa ala alihi da katimul auliya'i wa sahadihi da katimul auliya'i shi ya isa ya rabu annabta duk da ta sa kafa ya sa babu shine katimul auliya'i shine sahibin katimul anbiya'i walita ita ce sahabin annabta to kuma da waɗannan shugabannin radiyallahu ta'ala anhu sahabbai tun da kan sayyid na abubakar radiyallahu anhu har zuwa ƙarshen su na mutuwa radiyallahu anhu sufaye suna nan tare da kowa a zahiri kuma suna da istilahin su na baɗini wannan ko ba hana shi ba sai dai in mai shari zai mu shari zai ce kaji duk sun kakashe walittan da waliyan sahabban da abubuwa duk ba haka bane wannan kuma wata fahimta ce duka su ma waliyan su ne sharifan su ne waliyan da baki da waliyan kuma su ne abu radiyallahu ta'ala an almausufi na ababen sifantawa duk zahadati da gudun duniya wal ibadati da ibada salatan salati wa salaman da aminci yunilani da za su bayar da alhusna karshe mai kyau ko su ba da ma'arifa an ta abu laha ta annaka tarahu to inda kana salati bare ka dau salatin sati yanzu yanzu ka kawo na yanzu ka kawo an ta abu laha ta annaka tarahu wa ziyadatan da dadi wa yujibani masu wajabtawa alfawza babban rabo bin rida da yadda ta Allah al'abadi na abada wal katama da cika bi shahadati da kalmar shahada ko da ma'arifa wa ba'ad bayan ga salati duk alhamdulillah kowa wannan maimaitawa ne da kowa ya sani shine dai hada tsakanin hadaratu da nisabu ko to shine ma'anar salati abinda aka kasa ganewa faƙar shahada haƙiƙa alfaƙiru talaka cikin Allah wanda ko kansa ba shi da shi shine sufi shi sufi ko shi kansa babu sai Allah gaba da ba talaka wanda gani amma ba abincin yau ba kuɗi ba a shi sufi ko shi din babu alfaqiru ila Allah kenan to alfaqiru to kai ka san ko in banda sufi wai sai zama alfaqiru ila Allah to ina in banda sahibu sai kuma waye sai ya zama karshen talauci cikin Allah saboda shi ne ya ce fafta ƙarar kullu ilal kulli fa haƙ ijabati iska na sahakun wamha dukka ta talauta izuwa dukka dukka ta talauta izuwa to kuma a take a nan sai ka ganshi kuma yana fanta ma wai alganiyu ne kuma in ya tuno Allah kuma ya ga ah to ashe alganiyu ne alfakiru ne in ya tuno kansa ya tuno halitta alganiyu ne in ya tuno ubangijinsa duk wanda yake da Allah annabi ilahi ma za fa kadaman waje daga ubangiji na wanda ya same ka ne ya rasa ubangiji na wanda ya rasa kawai me ya samu ne to alfaqiru talakan nan cikin Allah azzalilu kaskantacce a cikin Allah shahada ya gani wa ashhadani ni din nan babu amma wa ashhada aka yaga ko aka ganar da shi ma bihi abin da yintiju saboda ganin wannan abu yake haifar da arziki fi darai a duniya da lahira hazal mashhada wannan abin da na gani dinnan ya nan a sarari abin nan da ya gani a sarari dinnan an tajahu ya haifar masa imanin wani sabon imanin ku da za da zata ma da shi ba innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda samari ne da suka yi imani da ubangijinsu ba an gama ba Allah ya ce sai muka tsara musu wani imani ita hadara kullum ka kai wani waje sai ta zubo ma wani da baka taɓa zato da shi ba wa arju ina kauna min alkarim daga ubangiji mai karamci almannani mai baiwa an yarzuka mislahu irin abin nan da na gani Allah ya azurta jami'al ikiwani dukkan yan uwa yan faila irinsa kyau ba da ruwa kowa ma ya gani don asira tare irinsa misdaqa gaskiyar kauli shekina faɗin shehunmu alkutubil makatumi kutubi abin boye wa daraja shehu tijani wal katimil muhammadi cikamakon muhammad wal ta muhammadiya al ma'lumu sananne din nan alaihi min allah ya tabbata gare shi daga Allah a tammu ridwanin cikakkiyar yardan Allah al makatumi ko wato cikakke shi ma ne me shehu tijani ya ce shehu tijani ya ce inna maqamana mukamin mu yan ɗariƙar tijaniya inda Allah a wajen Allah la ya filhu ba mai kai wajen min al'auliya ina daga waliyai man kabura ko wanda ya girma sha man kabura sha'anu ko wanda walitarsa sha'aninta ya girma wala man sagura ko wanda ta kankanta ba zai iya kai wajen mu ba kuma ko yanzu mutum ya shigo ɗariƙar tijaniya ko ba sai ya iya nahau ba ko ba shi da komai ko bai iya ko bai sama ɗariƙar ba ba da ya shige ta ba da ya shiga jirgin shehu to da zai iya kuma ya tafi a hankula in sha Allah kuma ya shiga roket din shehu Ibrahim sahibin sirrati ai kuma an gama to ba zai ba wanda zai kai wajen mu ko karami a cikin waliyan kuduban ko babba ba zai kai wannan abu ba to wanda haka ne lamarinsa to shi ma ya ga wannan mana ai zai iya gani ko yanzu waye ba zai iya ganin lamuran ɗari an ce ai kowa yanzu ba balagaggi ake haifarsa ba wanda ba balagaggi ake haifarsa ba an ba wani sofi haushe ce to wallahi a ya hankula wallahi wata rana sai an haifi ɗan jinjiri ya ce ni ne kaza to ya dubo wa qawluhu da faɗin shehu dan radiyallahu anhu wa ardahu Allah ya ji da shi ya yarda da mu dan shi wa annabihi da mu dan shi amin inna lana martabata muna da wani matsayi inda Allah a wajen Allah tanahat da ta kai karshe fil ulul wajen ɗaukaka ila haddin haƙi zuwa gejin da ya harumu zikirahu haram ne a faɗe shi muna da wani matsayi haram ne a faɗe shi shauti yani walaisa huwa ma ushila ba shine wanda nake daidaita muku ku ne kaza ku ne kaza ku a ina kai wancan ban faɗa ba ko alil arabi ban gaya ba bare ya rubuta a jawahir ma'asi lau zakartuhu da na faɗi wancan la ajma ahlul haqi da ma cewa su na Allah na Allah din ne wal irfan da ma cewa su arfan ne su za su haɗu ala a sai a kashe tsohon nan tsohon nan a kashe shi fadlan balle an man adahun wanda ba su ba wai alfan masu yawa su alfan ne ko me aka faɗa ba su girgiza ba to ai na ɓangaro wanda su za su yi wallahi a an man adahun balle wanda ba su ba wa min kasiyati yana daga keɓantacciyar tilkal martabaci wannan matsayi anna man lan yuhafiz duk wanda bai kiyaye ba alaka ba ashabina a bisa tunanin sahabbanmu duk wanda bai kiyaye tunanin dan tijjaniya ba duk ta gairi shi dai kullum abin da ya zauna yi sai dai dinga canja wa basu jane tunani ka dinga cutarsa lokacin da zai tuna Allah ko ya tuna annabi Muhammadu ko shehu da shehu ya dinga tuno ka wai dan me sawa ne ya mun kaza wai dan me sawa ne ya ce kaza wai dan me kaza kaza to duk wanda haka ne halinsa ya hillu alaihi halaku yanzu halaka ta sauka a wajen wal iyazu billah muna neman tsari da Allah ji shehu tijani radiyallahu ta'ala an wal iyazu billah wa qawluhu da fadin shehu tijani radiyallahu an wa ardahu anna bihi amin Allah ya dada shi ya yadda da mu dan shi law tala akabirul arifina da manyan arifai na halitta manyan arifai za su tsinkaye alama adda Allah abta abinda Allah ya tanada ya tanada li ashabi ga sahabbaina ni kan na ba wanda ya sai hango ma to sahabban na za su sun kayo abinda Allah ya tanada gaba kau da sun yi kuka gaban Allah wa qalu ya rabbana ubangijin ma daita na shi amma ka mu komai ba wannan abin da muke fanta ashe ba komai bane kamar yadda annabi Musa ya ce Allah baka ban komai ba in dai annabi Ahmadu da jama'arsa su ne masu wannan abin rike an aka nima ka sani cikin jama'a wa qawlu da fadin shehu Jami radiyallahu ta'ala anhu abdahu annabi amin a amarun nasi rayuwar mutane gaba ɗaya ko suwaye kuma zahaban majanan ta tafi araha ko a rayuwar za ta tafi araha illa ashaba al-fatih lima aqul sai ma abota salatul fatih to yanzu ba ka ga suwaye ma abota salatul fati mu mu gode Allah salatul fati kan ta kowa da kowa ce kafin shehu tijani ya mai da ita urudin dariƙar ikon Allah gashi nan yanzu ma duk ma kowa ya bata ma sai tijana wanda suke yi wa qawluhu radiyallahu anhu da fadin shehu tijani Allah ya kare da a gare shi wa arzahu annabi amin a adanin lahu ubangiji ya bani subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka ya girmama ya ɗaukaka fi saba'il masani a cikin fatiha Allah ya bani a cikin fatiha ya bani ismal azim a cikinta ya bani wurigi a cikinta sirrin da sai alifai ne suka iya sani ko ma la ya'lamuhu malakun ba wani mala'ika da ya san wannan babu shi muqarrabun ko makusanci wala nabiyyun mursalin ba wani annabi ma'aiki da ya sani illa huwa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa huwa allazi tafaddala bi ai dama shi ya bani to abin haka yake ai shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fatiha ita ba ma sirrin ba ita kanta fatiha da an sa ta a taura da yahuda ba su bata ba ji annabi Muhammad ma'ana ba sa a taura ba santa ba da an sa ta a injila da nasara ba su ɓata ba ma'ana ba su da ita to yau a cikin annaba ku ba kaman wa'annan ba san fatiha ba gaba ɗaya sirrin addinin musulunci gaba ɗaya yana na cikin fatiha gaba ki ɗaya to wannan kenan su kuma a waliyai gaba ki ɗaya duk fatiha ake ta amfani da ita amma sirrin ismail azum fatiha kuma ba wanda ya sani sai kakana ne ya sani kuma ya nuna min inda yake ba ni kuma na nuna almajirai na mu rike wannan sirri na fatiha ba ba wasa ba ne kwarai da gaske sirri ne ba na wasa ba ko wani ya iya ganewa ko bai iya kallon sama ka kai kuma kawai wani ya kama karatu a ciki shehu radiyallahu anhu a cikin sirri akabar da ya zo bayani akan hadarar gaba kida ita nan aka naɗe duk wani li'irabi da wani larabci da wani kaza kai halarar ma baubawa ce kawai duk gaba kida bauba ba ta ma san wani abu larabci da kaza ba baubawa yanzu a wajen balarabe kamar ba haushe baubawa ne ko kuma kuma hausa mu ce da gwari ko wani ne wanda dai duk baubawa ko ko wanda bai iya faɗa faɗa ina karantawa su mun tashi sun a kawai da zazzo na cewar hazarta a jami'a ce suka ce ban da kabilanci a cikin karatu ma sai wallahi ba magana ta ba ce shehun ne ya faɗa shehun ya rubuta hakan magani suka ce su ala layin wa za laraba ya za su to to kaji cikin saba'il wa huwa don shi kakan nan na allazi tafaddala biya shi ya bani wa aulana shi ya ba mu wallahi alhamdu mun gode wa Allah wa mazidi shukuri kai a ƙara godiya godiya godiya godiya godiya wa qawluhu radiyallahu da fadin shehu zani Allah ya da a gare shi ya dadda shi da mu dan shi innal fuyuda kwaranye da yake kwaranyewa daga hazaran Allah wanda muka hira sa azunna allati yafidu min zawati sayyidul wujudi wanda kuma yake kwaranyewa daga cikin manzon Allah din ta talaqahu zati jikina ne ya isa ya dauke shi wani ni daga gare ni ta tafarraku ala sa'idul halki yake rabuwa a bisa duk halitta majalisar ɗinkin duniya ke daga ni kuma yake sa daga ni duk waliyai masu ɗariƙa akwai kasansu da shaura sannan 'yan ɗariƙa ta kuma suna da nasu kuma ni da su duk da baki da da kowa da kowa radiyallahu ta'ala wa qawluhu radiyallahu anhu fadansa Allah ya kare da a gare shi wa ardahu annabi amin kullu turki duk ɗariƙu ta dukulu alaiha ɗariƙa suna ɗariƙan mu tana shiga cikin ta kowa ce ce ita wata tsulu ta ɓata ta ga an gama zamanin ta ya ƙare wa ɗabi'una su tamtin mu muhammadi na annabi muhammad ne a hannun annabi yake kuma shi ya buga mana shi yarkabu yana hawa kulla ɗabi'in duk wani stam wala yarkabu ɗabi'un ba wani stam da yake hawa kan stam ɗin babu shi mun gode Allah ɗariƙun ma yanzu suke inkarin faila ɗin da kayan ɗariƙa duk gaba gida inda za ka kalli su wai ne ɗariƙan ne duk da abu kaza kaza sai ga sun gaya ma wani shirme daban ko su faɗa a salamu ko su faɗi dai wayan ma duk ba sa yi duk gaba gida ko a ce ma sirri ne ai ba a faɗan abubuwan ai ba a faɗan mu ne duk ga sunan a ciki alhamdulillah wa qawluhu radiyallahu da fadin sa Allah ya ta a gare shi ya yadda da shi ya yadda da mu dan shi kadama ya hatani kafafuwa digadigan nan na guda biyu katimiya da katimiya shari'a da haƙiƙa shehu tijani da shehu ibrahim dariƙa da maila kadama ya hatani ala raqabatu kullu waliyin sun hau kan wuyan kowane wali duk wani wali in ya taso sai ya ji digadigi ya doka shi ya yi ƙasa abu ala raqabatu kullu wali duk muna girma masu rabbi Allah ta'ala amma in sarki ya magana ya bawa ya iya an yi kenan sai hakuri sun hau kan wuyan kowane wali lillahi min awwal nash'at tun farkon da aka fara duniya illa nafsi fi suri zuwa busar kaho haka abin yake wa qawlu radiyallahu anhu ardahu annabi amin ruhi raina hadarata wa ruhu sallah da ran manzon Allah sadda har ransa ka hata ni kamar waɗannan yatsun guda biyu sababa da wuska ruhu sallallahu alaihi wasallam wa ashara sai shehu jani ya nuni bi azbu'ihi da yatsunsa a sababati wannan ta nuni wallaci ta ne taliha da ta tsakiyar nan yace ruhu ruwan manzon Allah ta tsakiyar nan sallah babbar sallah alaihi tumiddul anbiya shi yake wa annaba madadi babban gora sai magogin karfe shi yake musu madadi wal mursalina da ma'aika wa ruhi raina wannan hadarata tumiddul auliya ita ce waliyai wal arifina da arife madadi min ahadi adama tun daga zamanin adamu ilan nan ke sura habu sakahu haka abin yake sai da sahibul fayyat ya zo ya haɗe su gaba ɗaya li mashrabun min katimain ya kusni katimul wilayati wa katimul risalati wal wilayati abdali an haɗe yanzu ka sha duka sha biyu a nono ɗaya shaddu ma ta shaɗara bai na zar'ahi ba shehu kenan radiyallahu ta'ala anhu to kaji radiyallahu ta'ala anhu wa qawluhu radiyallahu anhu ardahu annar da fadin sa law kana ibnu nasir hayya da kudubin nan mai suna ibnu nasir shehin mai dali mai daliya saboda su fa su magari ba san kowa ba a girma irin to da ibnu nasir yana nan da rai wa qultu lahu ta nace ba kai maza la ya sa'uhu ba abin da ya ishe shi illa ta hayyudu sai dai ya matsa ko ko nace da shi kai zauka daga mukamin ka kabi sai dai ya bi ni ba abin da zai iya sai dai ya bi ni to ibnu nasir kenan ya bi ni sai wa radiyallahu anhu wa qawluhu radiyallahu da fadin shehu jami radiyallahu ta'ala anhu wai wannan ana ga ma girman mai faila wanda ya tubka ya danka ta a hannun mai ita wa annabi amin ana katimul auliya ni ne cikamakon waliyai kama annahu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sallallahu alaihi wasallam jira da aminta Allah tabbata a gare shi katimul anbiya shine cikamakon annaba alaihi salam qultu shehu ibrahim yace sai na ce walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah hamdan godiya kasira mai yawa ban daddada mubarakan ne albarka jazilan gwagwaba jamilan mai kyau da'iman adawwame bi dawa mulkin lahi da dawam mulkin Allah ashahatu na gani kuru da idan nan nawa fi zalikal mashhada a wannan mahalarta al'azima mai girma lailata ashir daren goma min shahar rabi'ul awwal watan maulidi na rabi'ul awwal lailatul ahad daren lahadi ne min ami shekara ta 1366 ya zama 1946 aka wannan hijiriya in a hijira ce 66 na gani ala muhajiri ha abu wanda ya hijira nan a can mutahiyar cikakkiyar gaisuwa wa da yabu salati da mafi daɗin sallama na ga mala ainihin ra'ad abin da ido bai sai ya gani ba a daren nan wala uzunin sami'at kunne ba ta isa ta ji ba wai me yasa irin wannan abu ake ganin sa da daddare ba dan yana ƙarya ko ko da dare ya dan fitan yi in ga zafin gani ga zafin rana sai a fita haka aka isra'i ma da daddare ba wai dan ko a koya wani abu mm. dan dai lokacin sanyi wajen ya dan filififi mm? ko ko lamarin wani taka dama da to ai an annabta magashi subhanallazi asre bi abdihi layla to na gani a daddaren nan wala uzunu sanar kunne ba ta saka ba wala kadara ala qalbi bashar abin da na gani bai taɓa tarsowa ma a zuciyar wani ɗan adam akwai irin wannan abu min uluwiyin min uluwi na daga girman martaba sheki na alƙudubin makatumi girman shehu alƙudubi abin boye ɗansa girman shehu tijjani wata wahudihi da ɗayan cewarsa fi maƙami tasarrufi a muƙamin jujjuyawa yadda ya so shi kaɗai ne a muƙamin tasarrufi almutlaki na gaba ɗaya fil ulawiyya a cikin na sama wasu fuli da na ƙasa wal insi da mutane wal jinni da aljanu wal malaki da mala'ika ma fi hayati a rayuwarsa wa ba'daha da bayan mutuwarsa ma illan nafsi fi sura haqqi zuwa busar qahu wa min ihadati na ga kewayewar shehu tijanibi jami'il maqamati duk ya tattare muqama in dai muqama ne wannan na wajen da an gama da shi duk ya tattare muqaman af'alu kam ya tattare su wal ahwali duk asma'un ma halayen ma zazaban ma duk ya tattare ta wal ma'arifi hadaratu zatun ma duk ya gama da su wal haƙa'iki da haƙiƙoƙi ɗin ma ya tattare wadda ƙa'iki ko da asma'u duk ya gama da shi warra ƙa'iki wannan sharhi dai haka dai zai ta nuna mana ma zai iya yiwa ba haka ba ne yawwa wadda ƙa'iki ko wal haƙa'iki da haƙiƙoƙi ko wadda ƙa'iki da sunayen haƙiƙoƙi warra ƙa'iki da sunayen zafi walla ƙa'iki da tausasa sunayen martaba ko ismu zafi ismul martabati ko wal minahi da kyautoci baiwa mazahir kuma kenan ko wal wal minahi wal fiyudati da kwaranye arrabani na Allah a salatu kenan wasila'i da hawan shehu ala kusuwa maratibi a bisa karshen martabobi na duka shi kuma a garatu kenan to wanda ya hau nan kuma an gama yauwa wa min sarayani da kwaranyan sirrihi sirri shehu tijani yawwa abadatu abadatu ko yawwa sirrihi wa min istimdadihi daga karban madadinsa min al-uyuni daga idan dina wanda duk an ta tare shi zama ido daya wa min insanil uyuni daga namijin to kuma nan hadaratu wa min insanul uyun daga namijin haka hidandunan kuma duk gaba ki da nisabu ko wa ifadati da shi kuma shehu jami'in ya karbo yanda yake kwaranyawa al'uyuna idanduna duk ga sunan to muka ce kuma nan ya sunan da'iratul hadati to abin bai kare ba ai yawa alal uyuni yana kwaranyawa idanduna kuma nan bi qadarul uyuni gwargwadon girman idanduna wa min ijra'i da gudanar da faidihi failarsa alfayyadu mai kwaranyowa a tsari mai gudana madahu wato shimfiɗarsa ila kafata a sabi idusu a bisa duk ɗan ɗariƙarsa ya kwaranya musu da failarsa wa minhu daga shi shehu tijjani ila ashabihim su kuma su ɗau failata su ba sahabbansu bi kadri malil kulli haka za a yi taraba madadin nan ba zai kare ba tashi kiyama gwargwadon kowa min alhazz na daga rabo wannan nasibi da rabo wa min iktisasi na ga girman waɗanda suka keɓantu ashabul fatihi ma'abota alfatihi lima ugulida bin nuri na ga irin hasken da aka raba musu alwazihi na sarari warribi da rabo arrajihi mai rinjaye wa hauzihin da mallaka su ma layi hidu biyu abin da ba a iya kewaye shi illal malihu sai wanda ya bada abu alfazli ne bada falala su daulu ma abocin falala wa min ta qasimi na ga yadda aka rarraba ashabil maqamat ma abota muqamai ta hata sufufi ashabi karkashin sahu sahun yan dariƙarsa alfa'izi ne wanda suka rambanci da shi da su sufufan sahu sunufan kala-kala ulufan dubunnai wa min kaifiyati da yanda ake imdadi yanda yake raba madadin lil a'alina ga madaukaka wa tanazzulihi yadda sakkowarsa lil ifadat dan ya raba wa asfalina na kasa kuma kullum kowanne bi kadari ma kasahu bihil fa'ilu yanda ubangiji mai aikata ya keɓance shi da shi almuktari mai keɓance wa man iktisasi na ga yanda aka keɓanci fuqara ihi talakawansa bi sirrul lutfi da sirrin nan na tausas na taushi alkususi keɓance da su yan dariga ba'adal lutfi bayan wannan taushi al'umumi na kowa da kowa wa min fawzihim na ga da kuma rambantan yan dariƙa bil kamsi da abu biyar allati ma da na hulfi haka irin wanda ɗaya wanda ba ‘yan ɗariƙa ba bai kusa da su ba ma sun samu wa'annan abu biyar me wannan abu biyar allati ma da na hulfi haka irin laman sabaka kowalin da ya shige wa man sa ya lahaku da wanda zai zo har tashin kyama in dai ba su bai isa ba a suhubatu suna zamanin sa amma su zama sahabban manzon Allah ba wanda ya sai daga hannun shi ni sahabban manzon Allah ne sai su babu wanda ya sai wannan asuhubatu wal mahabbatu da yadda manzo Allah yake san su sallallahu alaihi wal qabulu da karbuwan su ko ayaya suke ko aya aka gan su karbabu ne karbabu ne sai dai kai ka gudu ba ka yanzu ka je ka taɓo su kuma kai ka faɗi rabbi sallim sallim amma mun yi imani haka abin yake to amma shehu tijani ya ce duk wanda ya dogara da wannan a ja a sa shi ya taɓo ni ni ko in ya zage ni shikenan kuma an kore shi daga ƙarfi Allah ya kiyaye mu daga zage shehu radiyallahu ta'ala anhu abda da karbuwa karbabu ne ala ayyi halin a koya suke karbabu ne as-suhbatu wal mahabbatu wal qaw wal rida an yadda da su duk abin da suka yi an yadda da su wal amanu kuma amintattu ne duniya da lahira Allahumma Allahumma safidna Allah ka dawamar da mu cikin dariƙa faya laha min kamsu ya abu biyar da la tunalu ba a samunta illa bi mahabi fadl karimin sai da tsantsar falalar Allah mai karamci almannani dama da'iratul fadl ba ai su ne wa min taqsim na ga yanda Allah ya rarraba rijal dariqati mazajen dariqa shehu tijana almuhammadiyatu muhammadiyya alkamilina cikakku ashabi tarbiyati ashe duk abin da ake faɗa ashabi tarbiyati ake faɗa a rufe ake faɗa ashabu tarbiyyati ko kuwa nan masu tarbiyyantarwa ila salasu mi'atin an raba su ɗari uku masu tarbiyyantarwa ɗari ƙarci jami'a an raba su gida ɗari uku wa salasa ashirin da goma sha uku kisman raba ta haƙiƙan a haƙiƙanci abin yake lilura sufil muhammad yake dan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikinsa aka rarraba annabawan nan ɗari uku da goma sha uku daga muhammadiyarsa aka abu Muhammadu mun sha faɗa a wajen maulidi ko Muhammadu ne mimi uku arba'in ga mun jaye ga mun jaye ishirin ishirin arba'in kenan ko ga ya hamsin to hamsin hamsin ko ga mimun arba'in arba'in biyu ga ɗaya casa'in duk mun jaye arba'in ne duk mun jaye in ka ce mimu to mun jaye biyu a cikin ta kenan da ya to ya zama casa'in to casa'in casa'in sau uku zai baka ɗari biyu da saba'in ga dalin talatin da biyar idan ka tsora kan ɗari biyu da saba'in zai baka ɗari uku da biyar to in a wajenka annabawa ɗari uku da goma sha uku ne ko sai ka ajiye wannan takwas ɗin haka ita kakka ja ta ka ce ha takwas to in ka ɗora takwas kan biyar sai ya baka sha uku ko to annaba ɗari uku da sha uku kenan inda sha hudu ne sai ka ce ha ka faɗa sa alif baki inda sha biyar ne sai ka ce ha'u duk daga cikin annabi suka ja to haka su ma wa'annan wannan wannan gado su ma yan ɗari ɗari suke da kaso ɗin nan ɗari uku da sha uku na mazajen masu tarbiyyantarwa ɗin nan kisman ta haƙiƙatin rasul muhammad ya ce wal minnatul hanafiyati da wannan hanya ta annabi ibrahim minhu daga cikin yan dariƙa akwai arba'una masu tarbiyyantarwa akwai mutum arba'in yirabbuna su suna tarbiyyantar da almajiran su bil himmati kawai da sun so kai tarbiyyanta sai kai tarbiyyantu da sun so ka zama sai ka zama su arba'in amma su arba'in su da himma lokaci a bari muka yawa su bil himmatu da himma karfin karfin ruhinsu wa salasuna akwai talatin kuma bil lahazat da sun kalle ka yanzu ka san Allah hmm? to kaga ga talatin ga arba'in saba'in kenan ko wa ishiruna akwai ishirin kuma bil kullati in kai kasuwanci da su ko ka zauna da su ko dai wani abu da ya haɗa ka da su yanzu yanzu ka san Allah yanzu yanzu ko ma me da ya haɗa ka da su su kuma ishi za a nuna dan fashi ba shehu jani ya fito ba shehu jani ya zo tsallake korama shi za a nuna suna yin fito ya hau shehu jani ya ɗauki shehu jani a wuyansa ya fito da shehu jani shikenan kawai ya tarbiyyar ya tarbiyantu to haka yanzu ga saba'in ga ishirin tasa'in ko wa asharatun akwai goma kuma billu kuma in sun baka tuwo shikenan ko ka ci tuwon gidansu ko ka ba su to in dai wani abun su ya shiga bakinka ko ruwansu ko tuwansu da haka ake so mutum ya ci tuwon gidan bayin Allah bare na ci jami'a ta kila in da in sun kai wannan yanzu da kaji shi kenan to Allah ya buɗa Allah ya buɗa musu ya kamu fara su yi wa gidan ya kayi to ga mutan gari suka ji da an ci tuwon gidan fara shan za a tar miliyan abu fara su tuwon ya kayi Allah zai kawo tun da na Allah ne gaba gida to su bin lukumati yanzu an samu ɗari ko to wa tamanuna akwai tamanin kuma bin liƙayi in dai ka haɗu da su ko shigewa akai abdullahi bin abdullahi tana cikin su to ko shigewa ce ta gaban ka shikenan su tamanin ne wa arba'una da wa arba'atin da hudu kuma bi sirri amma su kuma sun rubuta ma sirri what is ata ashara to su kuma sirri za su baka what is ata ashara da goma sha tara bi zikiri su kuma zikiri za su rubuta ma ta ce galibin duk wa'anda duk mai an rubuta zikiri to yanzu ga sha tara ga hudu ya zama nawa kenan ishirin da uku to ishirin da uku ka dora ta kan tamanin dari da uku kenan ko yanzu dari biyu da uku ka ga shaura ragowar dari da sha da na da sha biyar shaura ragowar dari da sha biyar ko wa min ashabil faidil kasi akwai kuma sahabban kwaran ne na keɓe almazi wanda ya shige wal'ati da mai zuwa walhali da na yanzu to kila kuma su ne tare da raguwa to Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sai Allah ya kai mu kuma sai a ƙara ta wannan mashhadi Allah ya tabbata da mu wa fatima wa alhamdulillahi rabbil alamin